أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa ta yan aljanna wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da haɗuwa a yau muna 18 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda shi ne daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka wata ramadan wanda wannan shi ne zama na sha ɗaya a cikin wannan wata kuma shi ne majalisi na bakwai a cikin surar da muke cikinta wato surar maryam alaihi salatu wassalam zaman da ya gabata idan ba a manta ba muna tsaka da ƙarƙare ayoyin da Allah madaukakin sarki yake haka yi ta mana kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mahaifinsa cikin tattaunawa da ta gudana a tsakaninsu na kiran da ya wa mahaifinsa na ya kadanta Allah madaukakin sarki a cikin bauta ta hanyar tambayoyi waɗanda suke za su dawo da wanda aka yi wa cikin hayyacinsa da hankalinsa domin ya zamanto ya kama shi da hujja Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda wannan tattaunawa ta kasance har zuwa inda muka zo falan ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan ja'alna nabiyya malaba ta ja mana ayoyin lokaci ya cin mamu irin yadda mahaifin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya bashi amsoshi ko amsawar take tana nuna ba a karɓi saƙon da ya zo da shi ba kamar yadda kuma rai ya ɓaci ma za a iya ɗaukar mummunan mataki a kansa to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ba shi ansa da take cike da aminci cike da nuna hali na nagarta na muminai kuma ya alƙawarta cewa lallai zai bar wannan al'umma saboda ya yi kira ya yi kira ba ansa ba kuma ya zamanto cewa abin da mahaifin ya yi masa umarni da shi ya cika masa wannan umarni nasa tunda yake ba sabon Allah maɗaukakin sarki ba ne da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 49 domin ya zamanto la'allam ta zama ɗan uwar aya ta ƙarshe ɗin fil ma'ana insha Allah malama sai a karanto mana ayoyin guda biyu insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يتي يقول تعالى ألا مدعوك سركياتي فلما اعتزل الخليل أباه وقومه لوكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بداء ألا مدعوك سركي يتأورة شيموا مهيفنسا دكما الأمسا دجمعرسا أبدله الله من هو خير منهم Allah maɗaukakin sarki ya musanya masa da waɗanda yake sun fi su alkhairi wa wahaba lahu ishaqa wa yaqub ya masa kyautayi da ɗa ishaqa da kuma yaqub yani ibnahu wa ibna wa ibna ishaq yana nufin cewa ɗansa ishaq da kuma ɗan ɗan nasa wanda shine yaqub kama qala fil ayati al ukhra wa yaqub nafila kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi haka din a wata ayar a wani gurin wa yaqub nafila ai akai zamanto an azurta shi da yaqub ƙari akan ishaq wa qala wa min wara'i ishaq yaqub kamar yadda dai wata ayar ta ce wa min wara'i ishaq yaqub ai bayan ishaq an samu yaqub wala khilafa anna ishaq walidu yaqub malai ce babu wani sabani akan cewa ishaqa shine mahaifin yaquba wa huwa nassul qur'ani fi suratul baqara mala yace wannan kuma nassi ne na alqur'ani kamar yadda yake a cikin suratul baqara am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaq a nan annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya tambayi ƴaƴayensa lokacin da mutuwa ta cin masa cewa idan ya tafi akan me zai bar su ma'ana a matsayinsa na uba na kwarai a matsayinsa na annabin Allah yana kokarin ya ƙara tabbatarwa da iyalansa abin da yake ya nusashe su a kan shi na bauta wa Allah madaukakin sarki da kadai ta sa a cikin bauta har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai gushe ba yana tambaya su idan na tafi me za ku riƙa a bayana sai suka ce za mu riƙi ilahaka ubangijinka da ilaha aba'ika da ubangijin iyayenka ko mahaifanka ko babanninka in saha wannan hausar to da yake suka tashi lissafin su sai suka ce ibrahima wa isma'ila wa ishaq suka ambaci waɗannan guda uku sun kira kakansu sun kira babansu sun kuma kira babbansu ma'ana wanda ya nuna kenan jeri ne na iyaye ولهذا إنما, هو إنما ذكر ها هنا إسحاق ويعقوب أي جعلنا له نسلا وعقب وعقبا أنبياء amma da ya ce a nan gurin an nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi baya ya azurta shi da magada ya azurta shi da zurriya wadda za su zamanto cewa annabawa a ƙarar Allah bihim ainihin fi hayatihi Allah maɗaukakin sarki ya sanyaya idanunsa ya sanyaya zuciyarsa da su a rayuwarsa shi yasa Allah ya ce wa kullum ja'alna nabiyya falau lam yakun yaqub alayhi salam qad nubbi'a fi hayati ibrahim lam iqtasara alayhi malam ya ce ba dan cewa Allah madaukakin sarki da a ce annabi yaqub bai a aiko shi a matsayin annabi ba a rayuwar annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to da ba a ambace shi ba da ba a tsaya a iya a ce yaqub ba da sai a ambaci har yusufa amma mai isa ba ambaci Yusufa ba saboda shi bai tadda zamanin annabi Ibrahim ba abin da mala yake so ya nuna mana a nan shine cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi mawa annabi Ibrahim falala da ya riski annabtar ɗansa Ishaq sannan kuma ya riski annabtar jikansa Yaqub me isa ba ambaci Yusuf ba a nan duk da Yusuf ɗan Yaqub ne saboda annabi Ibrahim bai cimma lokacin annabi Yusuf ba da haka sai aka ambaci iya guda biyun nan a nan gurin sannan malam ya kawo mana hadisi wanda yake ingantacce wanda imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi yusuf nabiyullah ibnu yaquba nabiyullah ibnu ishaq nabiyullah ibnu ibrahim khalilillah malam ya kawo mana wannan asar domin ya ƙara tabbatar mana da cewa lallai fa yusuf annabi ne lallai yaqubu annabi ne lallai isma'ilu annabi ishaq annabi ne kuma wannan dan wannan ne dan wannan ne amma mai isa ba ambaci yusuf ba saboda annabi ibrahim bai cimma ma wannan lokaci ba kuma a cikin di asal din yana ƙara tabbatar mana da cewa ne shi fa yakubu din nan ɗani ga ishaqa ba wai jeren giyar 'ya'yan annabi ibrahim bane ba ake ambata dan kar wani ya ɗauka cewa don an ce ishaqa wa yaqub ana nufin ƴaƴayensa ne guda biyu a'a magana ce ta ɗa da kuma jika Allah madaukakin sarki ya faɗa wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa fi dhurriyyatihi nubuwa fi dhurriyyatihi nubuwa wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin da haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labari lokacin da ya ƙaurace ma wa waɗannan al'umma tasa to Allah madaukakin sarki bai bar su haka nan ba sai zamanto ya masa sakamako da abin da yake kyakkyawa ne ya masa sakamako da abin da yake mai faranta rai ya masa sakamako da abin da yake sa ya dace da jinsin aikin da ya yi ya yi aiki na kwarai ya sadaukar da ƙaunarsa ga iyalansa ƙaunarsa ga al'ummarsa ƙaunarsa da garinsa duka ya zama ya ƙaurace wa al'ummarsa saboda me ƙaunar da yake yi mawa Allah maɗaukakin sarki ya fifita ya zaɓi inda zai bauta wa Allah maɗaukakin sarki cikin aminci da kwanciyar hankali da kuma tsayar da addininsa wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin yace zan tafi zuwa ga ubangiji na ubangiji na ne shiryar da ni ma'ana wannan shirya da nake kanta Allah madaukakin sarki shine ya dora ni akan bigiranta dan haka zan tafi in ci gaba da bin abin da Allah madaukakin sarki ya min ni'ima da shi in ci gaba da bin shiryar da Allah madaukakin sarki ya dora ni akan ta kuma bai tsaya haka ba sai ya roki Allah madaukakin sarki ya azurta shi daga zuriya ko daga ƴaƴa ko daga abokan zama waɗanda suke nagartattu sai Allah madaukakin sarki kuma ya azurta shi walajjainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين أتشان الله مدعوكين سنكي يا بام لاباري أولي دبن دبن يندى أكي بشارة أن تزو مسا بين دتكسن شيء لألا ننقب إذا سوروري من شمس تشكين نيمر الله مدعوكين سنكي زام جوء أن بانقروري دي don haka dai Allah madaukakin sarki ya azurta annabinsa Ibrahim alaihi salatu wassalam da wannan falala da wannan ni'ima sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wahabna lahum min rahmatina ma'ana bayan an faɗa cewa shi ga abin da aka bashi na cewa wa wahaba falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya kowanne a cikin su an sanya shi ya zamanto annabi sai kuma Allah ya ce wa wahabna lahum min rahmatina muka kuma yi musu baiwa daga rahamar mu su ga baki ɗaya ɗin dawa dawa kenan da Ibrahim da Ishaq da Yaqub Allah ya ce wa wahabna lahum mun yi musu baiwa daga rahamar mu min rahmatina daga rahamar mu waja'alna lahum lisana sidqin aliya sannan kuma muka sanya musu kyakkyawan ambato madaukaki ma'ana yanzu an tashi daga maganar shi kadai Ibrahim da alaihi salatu wassalam da abin da aka masa an haɗo abin da aka yi masa aka yi ma ɗansa aka yi ma wajikansa shine Allah madaukakin sarki ya ba su daga rahamarsa Allah ya azurta su da ilimi wanda yake mai amfani Allah ya azurta su da aiki wanda yake na kwarai Allah ya azurta su da arziki wanda yake mai yalwa Allah zuriya wanda take mai Allah madaukakin sarki ya ba su matsayi wanda yake madaukaki mai daraja da sauran alkhairai waɗanda suke masu tarin yawa kamar yadda malamai suke ƙoƙarin fassara min rahmatina din nan daga rahamar mu duk wani alkhairi da ka sani Allah madaukakin sarki ya azurta an sulalar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa Ishaq da kuma ɗansa Yaqub Allah ya ba su dangogi na alkhairai masu yawa wanda suke amsa sunan rahamar Allah domin duk wani alkhairi yana daga cikin jin kai da kyautayi da Allah madaukakin sarki zai yi wa ma bawansa bayinsa shi yasa yace wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin a duniya bayan an mai kyautayin 'ya'yan sannan kuma aka sa a cikin zuriyarsa annabta sannan wal kitab aka aiko musu da littafi wanda yake za su kira mutane zuwa ga gare shi sannan wa atainahu ajrahu fid dunya muka kyautata masa muka ba sa ladansa tun daga nan duniya Allah madaukakin sarki ya azurta shi da nau'in abin da yake sunan shi ajir daga gurin Allah madaukakin sarki abin da yake sakantawa to sakantawar ubangiji kuma ta kunshi duk waɗancan alkhairai da malamai suke faɗa ilimi wanda yake mai amfani arziki mai yawa zuriya mai albarka aiki na kwarai duk yana cikin sakantawar da Allah madaukakin sarki zai wa bawansa na gari anan sannan kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin a ranar gobe kiyama kuma zai tashi cikin salihan bayi da haka wa wahabna lahum anan gurin gabaki ɗaya su sun shiga ciki sannan Allah ya kuma cewa waja'alna lahum lisana sidqin aliyya sannan muka sanya musu ambato muka azarta su da ambato maɗaukaki ma'ana in za a ambace su za a ambace su ambato na yabo ambato kyakkyawa ambato na gaskiya kuma Allah maɗaukakin sarki ya gadar da wannan ambaton a cikin al'umma har zuwa ranar alkiyama in za a ambace zuriyar annabi ibrahim a matsayin karan kansa a matsayin ɗansa ishaq a matsayin ɗansa jikansa yaqub za a ambace su ambato na kwarai in za a ambaci zuriyar shi karan kansa yaqub yusuf alaihi salatu wassalam za a ambace shi da ambato na kwarai kun ga sai Allah ya ce waja'alna lahum su gabaki ɗayan su lisana sidqin aliya za a ambace su ambato wanda yake madaukakaki kuma wannan sai ya zamanto kamar amsa wata addu'ar ne dai da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam din yayi a can suratul shu'ara Allah madaukakin sarki ya gaya mana inda yake cewa waja'alni lisana sidqin fil akhirina ya roƙa kuma Allah madaukakin sarki ya ba sa wazkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisati dhikra dar wa innahum indana lamina al mustafaina al akhyar Allah ya ambace su a matsayin zababbu managarta abu cikin zabin da Allah madaukakin sarki kan iya mawa bayi shi yasa malam yace وجعلنا لهم لسان صدق عليا يعني الثناء الحسن أنبتوا وانديكي ميكاو يبو ذا أيضا مس يبو ميكاو با يبو لو تهونا لإلي با ba yabo cikin abin da yake bai dace da haƙƙin a ɗauka a basu wa a matsayinsu na annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ba a matsayinsu na a jingina musu yabo wanda ya wuce nasu bai kai ga zuwa ga yabar da za a yi mawa Allah maɗaukakin sarki malam ya kama magana ta ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi yake cewa inna ma qala aliyan li anna jami'an milal wal adyan yuthnuna alaihim wa yamdahunahum salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in yace abin da yasa aka ce lisana sidqin aliyya kamar yadda ya hakaito daga ibnu jarir shine cewa saboda dukkanin almilal wal adyan aqidu daban-daban da addinai daban-daban sun kasance suna yabansu suna faɗan alkhairi a kansu suna yabansu da kalmomi waɗanda yake suka sun cancanci a yabe su da shi salawatu rabbi wa salamu alaihim abincin Allah madaukakin sarki da salatin sa ya tabbata a gare su baki daya wannan shi ita ce fassarar da malam ya ba ma wa kalmar aliyya ƴan uwa wannan shine ƙarshen kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin wannan sura kamar yadda muka ji allah maɗaukakin sarki ya hakaito mana ita cikin wannan sura akwai kissa akwai abubuwa na ƙaruwa na tarbiyyantarwa na ilimi ƙwarai da ma'abocin karanta alƙur'ani da bibiyar ma'anoninsa da kuma tuntuntuni a ciki zai amfana da su daga cikin waɗannan fa'idoji in muka koma tun farko za mu ga yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya dinga mawa mahaifinsa magana ya abati ya abati ya abati da ɗai bai kira shi da sunansa ba wanda yake asalin sunansa wannan yana nuna yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake girmama mahaifinsa da kuma yadda yake ƙaunarsa ya babana ya babana in ya ce ya baba ta wadatar amma sai dinga cewa ya babana ya babana domin baban ya ji cewa har yanzu da nake kiranka zuwa ga gaskiya ina ƙaunar ka har yanzu da kake kan layi daban ina kan layi daban akwai ƙauna ta uba da ɗa a tsakanin waɗannan abubuwan da nake gaya maka ba dan ba na son ka bane ba ba dan na raina ka bane ba ba dan kaza ba dan kaza ba cikin abin da ta iya yi wanda ya ambace shi da sunan shi na kai tsaye zai iya jin haka ta iya yi da ya ce ya baba zalla zai iya jin haka amma sai ce ni ya babana ma'ana har yanzu dai kana nan a matsayinka na mahaifina kamar yadda kuma a cikin hakan za mu ga kai tsaye ba fara tuhumar yayi ba ba kuma fara umarni ya fara bashi ba bai ce mishi la ta'bud kada ka bauta ko kada kai kaza ba sai ya fara masa da tambaya lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a magana ta nutsuwa magana ta kwanciyar hankali magana ta wadda yake so ya juyo da hankalin mahaifin ya yadda da abin da yake so ya kira sa a kansa ba wai kware masa yi da tuhuma kai tsaye ko kalmomi wanda za su iya sa a nuna wa mutum tun farko kawai an zo a yi maka a mene ake ce mishi kamar atakin ɗinsa kawai ake yi ba a'a magana ake so a yi mishi wadda hankalinsa ake so ya karbi wannan abin da haka sai ya fara mai magana da hankali don ka gane abin nan da kake bautawa ba zai amfanar da kai komai ba wannan kirin bauta da kake yi ba za ka sa ka samu sakamakon komai ba abin da ma kake bautawa din nan bai ji bai gani bai kaza kun ga ya fara ne magana da hankalinsa domin ya dawo da shi zuwa ga hayyacinsa kuma sannan ya ƙara nuna masa cewa ni din nan fa ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika abinda ya zo min na daga ilimi bai zo maka ba ma'ana yana so da mishi wannan abin ba shaci faɗi bane ba ina da hujja a kansa amma kuma duk da haka bai kore ma wa mahaifinsa ilimi ba sai nuna cewa kana da ilimi ni ma ina da ilimi amma abin da ya zo min kai bai zo maka ba ma'ana bai ce mahaifinsa bai ba jahili bane ba da kai tsaye ya ce mishi kai baka sani ba to ya tuhume shi da ni da jahilci amma sai ce ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika wannan din dai da nake magana akan shi kai bai zo maka bane ba amma ka san saura shine muqtadar kalam ka san wasu a domin ya ba wa zuciyar shi tattashin cewa karfa ya ji cewa yana ƙoƙarin nasabta masa jahilci ne ko bai sani bane ba da haka sai ya mishi wannan kalmomi a wannan gaba dai ina so in ce ya yi amfani da kalmomi waɗanda suke nuna girmamawa suke nuna darajtawa kuma a sannan kuma a cikin faɗinsa inna shaitana kana lirrahmani asiya lallai shaitan kan ba kowa bane mafaci mai bijire wa umarnin Allah madaukakin sarki mai bijire wa ubangiji wanda yake mai rahama ne mai jin kai to a cikin idafar da yayi ta al-isyan bai zaɓi kowane suna cikin sunayen Allah madaukakin sarki ya ambata ba a wannan gaba sai ar-rahman yana nuna cewa al-ma'asi tamna'u al-'abda min rahmatillah cewa sanda ka zamanto al'asi mai saban Allah madaukakin sarki to kar fa ka dauka dan kaji ar-rahman ka dauka za ka samu kai shirka kuma ka ɗauki cewa saboda Allah mai rahama ne zai ji kanka zai tausaya maka zai baka kyakkyawan sakamako a'a yana dai gaya masa in dai kan kana kan isyan ɗinkan nan na kafircewa Allah da bautar gumaka to kar ka tsammaci cewa ar-rahman zai yi maka rahamarsa domin baka bi hanya ko tafarkin da za ka samu rahamar Allah ba kamar yadda kuma a ciki yana ƙara ba mahaifinsa saƙon cewa ne Allah fa mai rahama ne mai jin ƙai shi yasa ya ƙara ambata masa wannan sunan nasa domin ya dawo da shi cikin hayyacinsa ya bi hanya da tafarkin da yake zai samu wannan rahama ta Allah madaukakin sarki ya abati inni akhafu ay yamassaka azabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya ya abati inni akhafu ay yamassaka azabun min ar-rahman ina jin tsoro na azabar Allah ta shafe ka malamai suka ce a nan gurin yayi ta'biri da ni inni akhafu ina jin tsoro ina jiye maka tsoron azabar Allah ta shafe ka yana da tabbaci duk wanda ya mutu akan kafirci azabar Allah za ta shafe shi amma a nan da ya tashi yin ta'abirin sai ya sa shi da alhaufu ina jiye maka tsoro ina jin fargabar ka za ya same ka da yankewa lamarin hukunci ba malamai suka ce a cikin nan akwai at-ta'addubi ma Allah ya tsantsanta ladabinsa ga Allah madaukakin sarki ya tsananta ladabinsa ga Allah madaukakin sarki domin bai yi wa Allah shishigi ya yanke mai hukunci ba domin tun da mahaifin yana raye bai mutu ba ana sa rai da ko dai ya ci gaba rayuwa a kafircin ko kuma ya zamanto ya bi ya yi zo ya yi imani kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi da rahamarsa ya ji kansa ya bashi kyakkyawan sakamako to sai bai yi wa Allah madaukakin sarki riga malam masallaci ba da haka sai ce a haku a yanzu kan ina jiya maka tsoro in dai ka ci gaba akan wannan tafarki to za ka samu azabar Allah kamar yadda kuma a lokaci guda yake ƙara sa mahaifin nasa ya bar masa wata ƙofa ta arraja ta fata ma'ana bai ce na yanke maka hukunci ba bari ya ce to shikenan rike kalmominka rike da'awarka ba zan bi ba sai ya jiye mishi tsoro domin mahaifin ya gane cewa to tun da jimin tsoro ake me zan yi in kauce mawa wannan azaba ta Allah madaukakin sarki قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا أتكن وأن كلموني دما هيفن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا جاي مسا malamai suka ce akwai tausasawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lallashi a gare sa ka saurara gashi mahaifin annabi ibrahim wanda yake kakanka wanda yake magabacinka zuwa da sakon allah maɗaukakin sarki ga yadda mahaifinsa ya masa da ka kai ma yadda al'ummarka da mutanenka a lokacin nan suke yi maka da yadda makusantanka suke yi maka da yadda suke tuhumarka suke musu da abin da ka zo da shi suke cutar da kai suke gaya maka baƙaƙin maganganu suka kuma ƙin imani da kai ka yi haƙuri kamar yadda shi ma ya yi haƙuri da haka saƙo ne ga duk wani wanda yake kira zuwa ga tafarkin Allah duk wani wanda yake gayawa makusantansa ko ƴan uwansa ko al'ummarsa gaskiya cewa in ka faɗa ka shirya za a faɗi bakar magana in ka faɗa ka shirya za a iya yi maka kalmomin da basu dace ba za a iya ɗaukan wasu munanan kamar mataki ma da za a ɗauka a kanka amma duka kai kwaikwayo da annabawa tun daga kan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam har zuwa kan fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam na irin yadda suka yi haƙuri suka jure duk da wannan ɗin da aka yi musu kamar yadda kuma a ciki za mu ƙara fahimtar qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yanda me yin da'awa wanda lokacin da ya isar da saƙon Allah madaukakin sarki na gaskiya aka gaya mashi munanan kalmomi ga yanda ya kamata ya yi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ka bada saƙo wanda yake na aminci sako wanda yake nuna cewa kai fa ba tashin hankali ka zo da shi ba kar dan an gaya miki ba daɗi ke ma ki ware ki faɗi kalmomi ki ce ai ni ma amma kan kara zan yi na ici ni ma ba a fi ni kalmomi ba ni ma ba a fi ni kaza ba a matukar a tafarkin Allah madaukakin sarki mutum yana kira zuwa ga akadaita Allah madaukakin sarki yana kira akan ja a gyara ɗabi'u a gyara halaye ayi abin da Allah ya ce ayi a bar abin da Allah madaukakin sarki ya hana to in an gaya maka ba daɗi ki jure ladan ki yana gurin Allah madaukakin sarki irin yanda annabawa suka jure ladan su ya zamanto mai girma a gurin Allah madaukakin sarki kuma in ma kin samu dama to ki taka mataki na gaba shine ki faɗi kalmomi waɗanda suke masu daɗi ki ba da kalmomin da suke nuna aminci da kwanciyar hankali salamun alaika sa astaghfir laka rabbi gashi dai sallama yake yi wa baban nasa amma me a cikinta yana ƙara bashi saƙon cewa ina nema maka gafarar Allah zan tafi in ci gaba da roƙon Allah ya shirye ka Allah ya ganar da kai Allah ya fahimtar da kai Allah ya kaza wannan ya nuna mutum ya kullata ya nuna ya fusata bai fusata ba to kamar haka ne ya kamata ya zamanto cewa mai kira zuwa ga kalmar Allah yana ƙoƙarin lazumta da irin waɗannan ladubba da irin wannan halaye Allah madaukakin sarki ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullum ja'alna nabiyya Allah ya bashi sakamako irin sakamakon aikin da yake yayi na kwarai kuma domin Allah domin kadaita Allah madaukakin sarki da haka lokacin da ya zamanto ya kaurace ma wa mutanensa ya bar ƴan uwa da masoya sai Allah madaukakin sarki ya musanya masa sai ya azurta shi da wasu makusantan waɗanda suke nagartattu wanda zai samu kwanciyar hankali da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da shi a cikin bauta sai azurta shi da 'ya'ya da jikoki waɗanda suke masu adadi waɗanda suke nagartattu har ma ya zaɓa daga cikin su ya sanya wasu suka zamanto annabawa kamar yadda a cikin kaɗaituwar kiran ishaqa wa yaqub anan Allah maɗaukakin sarki ya kira su su su biyu duk da yake annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana da ɗa wanda yake ne sunansa isma'il alaihi salatu wassalam kuma shi ne babban ɗansa gabanin ishaq gabanin ma ishaq ya zo ya haifi yaqub amma sai Allah madaukakin sarki ya kirawo a nan gurin ne ishaq da kuma jikansa ta bangaren shi ishaqan wanda shine yaqub sai malamai suka ce a nan gurin akwai dalilai da za a iya hasasowa cewa tana daga cikin hikimar da ta Allah madaukakin sarki ya ambace su a nan gurin su bibi ambaci Isma'ila ba duk da Isma'ila shine babba na farko suka ce domin sulalar Ishaq wadda ta biyo Yaqub wadda ita ce akwai jerin gwanan annabawa masu yawa a ciki da haka sai Allah madaukakin sarki da yake bada wa wahabna lahum din nan dukka sun hada a ciki sai aka ambace su kaɗai ba ambaci annabi Ismail alaihi salatu wassalam batun da shi a sulalarsa babu jeren giyar annabawa da yawa a tafe shi babu sai da aka zo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka nan da aka tashi lahum tun da sun fiwa sai aka ambace su su su kadai sannan kuma suka ce ta iya yiwuwa an ambaci Ismail ne anan saboda ya zamanto cewa daban ba ambace shi da su anan ba saboda an tashi a yi magana akan falalarsa shi ma shi shi kadai kamar yadda kuma a cikin nan gurin akwai bayani wanda yake na musamman kasantuwar cewa matar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ita ce sara alaihi salatu wassalam ita ce matarsa ta fari da ita ne aka sha wannan gwagwarmaya kuma ita ta bi mijin nan nata tare suka yi hijira suka bar wannan mutane nasu tunda yake har an faɗa an hakaito cewa ƴar uwarsa ce wadda take ta jini to ta bi shi ita ma ta sadaukar da addinin ta domin me ta sadaukar da al'ummar ta afwan domin ta ɗaukaka addinin ta domin ta tsira da addinin ta to sai Allah ya ambaci zuriyar su a nan tare su su biyu saboda su biyu suka yi wannan aiki din sai ba ambaci Isma'il ba saboda mahaifiyarsa ita sai daga baya aka aure ta nan tunda da ita da shi suka yi aikin sai aka ambace su su su biyu kuma aka ba su sakamakon su su biyu a tare amma wancan Isma'il tun da yake shi dan Hajara ne alaihi salatu wassalam ambace shi a wani guri tunda nan ana magana gogal mai da agadde ne da mahaifinsa da kuma al'umma su da yanda suka kaurace musu ɗan uwa idan muka yi lura za mu ga yanda Allah madaukakin sarki ya rattaba ya jeranta sakamakon da ya mawa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sakamako wanda yake tun daga nan duniya ba a kyale shi ba Allah madaukakin sarki a nan duniya ya azurta shi da ni'ima wanda take mai daɗi mai gardi Allah ya azurta shi da ƴaƴa ƴaƴa nagartattu nagartan ma ba kowace irin nagarta ba nagarta wadda take ta annabta a ranar gobe kiyama kuma Allah madaukakin sarki zai azurta su da kyakkyawan sakamako wannan sai ya zamanto cewa ni'imomin nan guda biyu sun haɗu sun ba da ma'anar waje anna lahum lisana sidqin aliyya domin ba a maka kyakkyawan ambato da yabo sai ka zamanto cewa Allah ya baka nagartar wadda take hakikatan sai Allah madaukakin sarki ya maka zaben zaben wanda yake ba ma wa ma'abuta kallon ka da jin labarin ka cewa eh lallai wannan nagartacce ne to to kuma sanda nagarta ta samu sai a samu kyakkyawan ambato ƙari akan abin da yake Allah ya riga maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan bawa kuma da shi ne ake samun waɗannan ni'imomi guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu na'am malama mu je kissa ta gaba واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya gama magana akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sannan ya ambaci sulalarsa wanda ita ce Ishaqa da Yaqub sai ya ɗauko mana misali na cikin wannan sulala ta annabi Yaqub wanda shine Musa alaihi salatu wassalam kuma a cikin zuriyar gabaki ɗaya a cikin jerin annabawan nan waɗanda suke bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya fifita annabi Musa alaihi salatu wassalam da haka sai zamanto ka misal misali ne na irin ɗaukaka sha'anin da Allah madaukakin sarki ya yi mawa wannan zuriya da haka bara a ɗaukin an tashi buga misali ana farawa da mai muhimmanci ana farawa da mai daraja ana farawa da mai babban matsayi sai Allah madaukakin sarki ya fara ambaton misalin dawa da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce wazkur fil kitabi Musa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka faɗa a cikin alƙur'ani ka bayyana mu wa mutanen kam Allah ya ce innahu kana mukhlasa lallai kan annabi Musa ya kasance zaɓaɓɓen bawa ne daga cikin bayin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya kamar yadda ya kasance manzo ne kuma annabi ne malamai masu karatun alkur'ani ko ana karanta wannan kalma ta mukhlasa ta fuskoki guda biyu wasu suna karanta ta da mukhlasa wasu kuma suna karanta ta da mukhlisa innahu kana mukhlisa wa kana rasulan nabiyya a faɗin mukhlasa sai zamanto ana karanta ta da lamun din ta zamanto maftuha kenan ko an yi mata fatha sai ya zamanto ya zo da siga ta ismul maf'ul cewa annabi Musa zaɓaɓɓe ne Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya tantance shi a cikin jinsin mutane sai ya sanya shi ya zamanto manzo kuma annabi khalisan min ad-darasi kamar yadda malamai da dama suke fassarawa cewa ya zamanto tsarkakakke daga duk wata dauda daga duk wani datti wanda yake sunansa sabon Allah maɗaukakin sarki kuma wannan ya dace da faɗin Allah maɗaukakin sarki ya Musa inni safaituka 'ala an-nasi bi risalati wabi kalami Allah ya gaya mawa annabi Musa cewa ya zaɓe shi ya zamanto zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe daga cikin mutane ta hanyar me Allah madaukakin sarki ya aiko su a matsayin manzo kuma sannan Allah madaukakin sarki ya yi magana da shi kuma irin wannan wajahin da wannan qira'a sai ya zamanto irin shi ne da Allah madaukakin sarki yake fada inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar da can Allah madaukakin sarki da yake cewa subhanallah فالذين سبحان الله آية تاكبتينو أهم شيء دي مخلصا تنانكم مي زهبتي بوانا معنى دا وجهكم مخلصا إذا أنك أن تشري إنه كان مخلصا سيدا من توشيني أنت إبادة نيغا ألا ملوكا كنسركي ma'ana baya hada Allah da wani a cikin bauta baya shirka hasha lil anbiya an yakunu ashraku billahi Allah madaukakin sarki ya tsarkake annabawansa da su zamanto sun yi shirka baya riya baya jiyar da aikinsa baya yi dan a gani da haka lokacin da ya zamanto annabi Musa ya siffantu da wannan sifa sai Allah madaukakin sarki ya ambace shi da ita innahu kana mukhlisa sai zamanto a nan gurin mukhlisan ta zamanto ismul fa'il kuma a haka sai ya zamanto ya ƙara tabbatarwa kuma ya hau irin wannan ma'ana wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين قل الله أعبد مخلصا له ديني كتير دسو ubangiji na kadai Allah madaukakin sarki shi zan bauta muwa ina mai tsantsanta ibada ta gare shi ina mai tsarkake ibada ta in nufaci Allah madaukakin sarki kadai da ita da haka a wannan shine ma'anar da za a samu ta fuskokin nan guda biyu kuma wannan baya rushe kowace a ciki kowace tana karfafa kowace kamar yadda al'allama abdurrahman sa'adi rahmatullahi alaihi yake cewa al-ma'anayani mutalazimani ma'anonin nan guda biyu suna lazumta junansu ma'ana an samu wannan za a samu wannan an samu wannan za a samu waccan yace fa inna allaha akhlasahu li ikhlasihi Allah madaukakin sarki ya zaɓe sa ya zamanto zaɓaɓɓe domin ya zamanto ya tsantsanta bautarsa ga Allah madaukakin sarki wa ikhlasuhu mujibul li ikhlasihi kamar yadda tsantsanta ibadarsa ga Allah maɗaukakin sarki tana lazanta mu yadda cewa ci zaɓaɓɓe ne domin ba wanda zai dace da yin ikhlasi sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa ajallu halatin yusafu biha al'ab mafi girman matsayi mafi girman yanayi da za a yi mawa bawa wasafi da shi shine al-ikhlasu minhu ya zamanto shi ne tsantsanta ibadarsa ne ga Allah maɗaukakin sarki wal istikhlasu min rabbih sannan ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya zamanto daga cikin zababbu a gurin Allah maɗaukakin sarki dan haka dai innahu kana mukhlasa ko innahu kana mukhlisa duka yana bada ma'anar cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam wani nagartaccen bawa ne domin Allah ya zaɓe shi domin shi kuma ya tsantsanta ibadarsa ga Allah maɗaukakin sarki wa kana rasulan nabiya Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ya kasance manzo ne kuma annabi ne Allah ya ɗaiko shi ga jinsin banu Isra'il sannan kuma ya zamanto annabi ne wanda yake maɗaukakin daraja annabi ne wanda yake mai babban matsayi annabi ne wanda Allah madaukakin sarki yake masa wahayi annabi ne wanda Allah madaukakin sarki yayi magana da shi kamar yadda zamu ji a nan gaba a wannan gaba dole ba za mu wuce ta ba sai mun yi magana akan menene bambancin da yake tsakanin ar-rasul da annabi da Allah madaukakin sarki yace innahu kana rasulan nabiyya kar wani ya ce to ai mai mai annabi ai manzo ne manzo annabi ne a'a malamai suka ce wannan irin akafin da aka ya nuna cewa akwai bambanci domin da abin da Allah madaukakin sarki ya maimaita a cikin alkur'ani akwai abin da ake so a ƙara isarwa na ma'ana to amma gurin bambance menene bambancin da yake tsakanin da rasul da annabi malamai suna da fiskoki daban-daban da suka yi kokarin kawo wannan bambanci din kusan za mu iya cewa sabani domin wasu suna cewa annabi man uhiya ilaihi wa lam yu'mar bit tabligh wai shi annabi shine wanda an yi masa wahayi amma ba a bashi umarnin cewa ya isar da wannan sakon wahayin da aka yi masa ba shi kuma ar-rasul shine man uhiya ilaihi wa umira bit tabligh shine wanda an yi masa wahayi to amma kuma an ba sa umarnin ya isar da wannan sakon kun ga duk biyu sun hada ne an musu wahayi amma annabi ba a ce ya isar ba shi kuma manzo an ce ya isar al'allama a shinkaiti rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa abuwa'ul bayan ya nuna ko ya kuskurantar da wannan ra'ayi inda ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ya kafa hujja da wannan ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ba mu aiko gabaninka ba manzo ko annabi face mun ce da shi ko face kaza da kaza ya faru a cikin wanda mahallin shayi din shine wa ma arsalna malai ce inda ba aiko annabi aka yi don ya isar ba da Allah bai ce wa ma arsalla ba domin duk inda aka yi aiki akwai wanda za a kai wa aiken haka nan ba zan baki abinci ungo rike wannan je ki kai sai in yi shiru ban gaya miki inda za ki kai ba ban ce miki suwa za ki bawa ba ba zai yi wannan bai zamanto aike ba ya zamanto wani abu ne daban to tunda Allah ya ce wa ma arsalla ba mu aiko ba ya nuna shi ma annabi aiko sa akai ra'ayi na biyu suka ce annabi huwa allazi ra'a fi an-nawmi kaunahu rasulan aw akhbarahu ahadun min ar-rusul bi annahu rasul wai shi annabi shine wanda bacci yayi mafarki a cikin baccinsa sai aka ce da shi ko ake nuna masa cewa a cikin mafarkinsa shi annabi ne ko kuma wani daga cikin manzanni ya gaya masa cewa shi dan sakon Allah madaukakin sarki ne domin mafarkin annabawa gaskiya ne kar wata ta ce irin mafarkinta kawai mu je shi dan ya mata wasa ya gaya mata wani abu a'a mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda yake a cikin hadisi ingantacce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka a gurin su annabi shine wanda a mafarki ya samu annabtar ko wani cikin annabawa manzanni ya gaya mishi cewa kai dan saƙon Allah ne amma shi al-manzo shi kuma shi ne wanda mala'ika ya kawo masa saƙon a zahiri ba tare da kasancewa a cikin bacci ba da haka kun gane sun sha bamban wancan a bacci ko a labari wannan kuma a zahiri ra'ayi na uku suka ce annabi shine wanda yake an aiko shi domin ya zamanto ya tabbatar da shari'ar annabin ko manzon da yake ya gabace sa suka kawo hujja da hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi a cikin littafin su daga Abi Hurairah radiyallahu an inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya jinsi ko al'umma banu isra'il annabawa sun kasance su ne suke jagorantar su su ne suke shugabantar su kullama halaka nabiyun khalafahu nabiy duk sanda ya zamanto wani annabi ya kan Allah ya karɓi rayuwarsa sai ya zamanto an halifantar da wani annabi ɗin bayan shi alhafiz ibn hajar a cikin fathul bari yake cewa kanu idza zahara fihim fasadun ba'atha Allah lahum nabiyyan yuqimu lahum amrahum wa yuzilu ma ghayyaru min ahkamit tawra sun kasance idan wani fasadi ya bayyana a cikin su idan wata barna ta zamanto ta bayyana a cikin wannan al'umma ta banu Isra'il sai Allah maɗaukakin sarki ya kuma aiko musu da annabi wanda yake zai zo ya ƙara tabbatar da abin da suka kasance sun gurɓata wanda yake a daidaitacciya a taura da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Musa da ita sai wannan ya nuna ashe wani ya tafi wani ya zo amma duka suna aiki da me da attaura shi sa masu wannan ra'ayin suka ce annabi yana ƙara tabbatar da abin da yake ya gabata ne na saƙon manzo da ya gabace shi kuma yana aiki da shari'arsa ne da littafinsa ba tare da ya zamanto shi yana da wani abu na daban ba sai suka ce shi kuma wa rasul man uhiya bi shar'in jadid shi manzo shine wanda ake masa wahayi da sabuwar shari'a ta yiwa sabon littafi sababbin hukunce hukunce ra'ayi na hudu kamar da yadda al'aini yake faɗa yace annabiyu man bu'isa li tablighi al-wahyi mutlaqa sawa'un bi kitabin aw bila kitab in an ce annabi ana nufin wanda ya zo domin ya isar da sakon wahayi da ake masa an aiko mai littafi ko ba aiko mai da ya buga misali da yusha bin nun ya ce kamar yusha alaihi salatu wassalam amma rasul man bu'ita li tablighi al-mahi ma'ahu kitab shi kuma manzo shine wanda an aiko shi domin ya isar da wahayi kuma tare da shi akwai littafi kina a wannan ra'ayi sai zamanto annabi ta iya yiwuwa ya zamanto yana da littafi ta iya yiwuwa ya zamanto bayi da littafi amma manzo tabbas akwai littafi a tare da shi ko wanda kuma suka ce a'a an shi annabi shine wanda aka aiko shi zuwa ga muminai waɗansu mutane ne suna rayuwa a ƙarƙashin wani manzo wannan manzo Allah ya karɓi rayuwar shi sai ya zamanto suna aiki da shari'ar wannan manzo ɗin da suke a kanta to amma kuma yau da gobe sai wasu abubuwa suka yi rauni a cikin wannan al'umma sai Allah ya sake aiko annabi domin ya zamanto ya ƙara tabbatar da abin da manzo yake a kansa ya farfado da wannan al'umma din amma shi manzo in an tashi aiko shi ana aiko shi ne zuwa ga mushrikai zuwa ga kafirai waɗanda suke ba su ma yarda da Allah ba ba sa bauta wa Allah kullun cikin shirka suke to sai a aiko musu manzo amma shi annabi ana aiko shi ne zuwa ga wanda dama sun yi imani ta ya ƙara tabbatar da su akan imanin su wannan kaɗan kenan daga cikin ra'ayyuka da malamai suka faffaɗa na abin da ya shafi menene ma'anar annabi menene ma'anar manzo kuma da bambance da bambancen da yake tsakanin su amma jumhurin malamai sun fi tafiya akan cewa annabi huwa man uhiya ilaihi min Allah wa lam yu'mar bit tabligh manzo annabi shine wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi amma kuma ba a yi masa umarni da ya isar da wannan wahayi ba war rasul huwa man uhiya ilayhi wa umira bit tabligh shi ne yake mai isarwa din da dama daga cikin malamai sun fi tafiya akan wannan ra'ayin kuma so a ƙarshe dai bambancin nasu zamu ga cewa shi dai yana ba da sako a ƙarshe kullu rasulin nabi duk inda aka samu manzo to ya zamanto manzo ne annabi ne ƙari da manzanci amma ba kowane annabi bane ba manzo da haka sai ya zama to kamar ar-rasulu a'ammu minan annabi cewa ar-risala a'ammu minan nubuwa sai ya zama to manzo ya fi game ma'anar shi an mai wahayi kuma ya isar sa'ilin da shi kuma annabi an mishi wahayi amma babu umarnin isarwa kamar yadda na faɗa mas'ala ce khilafiyya mai girman gaske kuma Allah ya sani na ɗauki lokaci kafin iya taƙaice mana wannan maganar domin duk sanda za a yi wannan maganar ta ga malamai suna haƙaito maganganu masu faɗi masu yawan gaske ɗaliban ilimi za su iya komawa su bibiya domin ya zamanto sun ƙara samun ma'ana eh, fa'ida da kuma a ilimi a kai da haka dai mu sani cewa da an- da annubuwa da arrisala akwai bambancin da yake a tsakanin su Allah madaukakin sarki ya hada ma wa annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan matsayi din guda biyu na cewa Allah ya aiko sa a matsayin manzo har ma ya zamanto cikin mafiya a a matsayi a cikin su ulul azmi min ar-rusul waɗannan manzanni guda biyar kuma sannan ya aiko masa littafi nasa na musamman kuma yana nan dai akan tafarkin waɗanda suka gabace sa na daga annabawan Allah madaukakin sarki da manzanni na kira zuwa ga kaɗaita mawa Allah madaukakin sarki bauta ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bauta ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba da adireshi na annabi Musa alaihi salatu wasalam da kasancewarsa mai ikhlasi mai kadaita Allah maɗaukakin sarki kuma zababbe daga cikin zababbu sannan kuma manzo ne kuma annabi ne sai Allah ya ce wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya Allah maɗaukakin sarki yanzu ya zaɓi wata gaba cikin tarihin annabi Musa din zai ba da labari game da abin da yake ya shafe sa ya ce kuma muka kira shi daga gefen turi saina shine at-tur janibi turil aymani wa qarrabnahu najiya kuma muka kusanto shi ya zamanto mai ganawa ne da mu ganawa wadda take ta musamman a nan Allah madaukakin sarki yana ba da labarin cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ji kira wannan kira daga wa daga Allah madaukakin sarki wanda yake yayi mishi shi na musamman الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يتشي أي من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جزوة yaushe ne Allah ya masa wannan kira shine lokacin da Allah madaukakin sarki yayi masa ya nuface shi da cewa ya tafi zuwa ga gefen wannan dutse din da ya hango wuta ya zamanto yana buƙatar ya kawo garwashi daga wannan wutar fara'aha taluqu fa qasadaha fa wajadaha fi janibi turi al-ayman minhu inda shafi'il wadi a gefen kwarin wannan dutse din ta bangaren daman annabi Musa domin ba za a ce daman dutse ba kamar yadda Ash-Shinqiti rahmatullahi alaihi ya faɗa yace saboda me ai dutse ba yi da dama ba yi da hagu kai ne lokacin da ka nuface shi zaka ga a daman ka yake ko a hagun ka yake amma shi ba yi da dama ba yi da hagu don haka annabi Musa ya hangi wuta lokacin da ya hangi wannan wutar ya tafi domin ya taho da ko dai ya zamanto ya samu ya haɗu da wasu mutane a wannan gurin ko kuma domin ya samu wani labari domin in an ce labari an hango wuta tana ce an je ne a gani su waye a gurin me yake aukuwa me yake faruwa to sai ya tafi ko kuma ya samu garwashi domin ya kawo ma wa iyalansa ya zamanto sun sami ɗumi daga wannan garwashi din a daidai kwari ta ɓangaren damansa Allah madaukakin sarki ya kirare shi falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين أنا ملعك تنسركي يمشي كرني يكراشي يأنبتشيشي كما يدعي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى هرزوا قرشان آيوي ذاك الله مدعوك تنسركي يتشي وناديناه من جانب الطول الأيمن kuma muka kira shi daga gefen damansa na wannan dutse ɗin da ya zo wa qarrabnahu najiya kuma muka kusanto shi ya zamanto yana mai ganawa da mu irin yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani gurin wa kallama Allah Musa taklima ubangijinka yayi magana da Musa Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa magana ta gaske magana ta haƙiƙatan da za a jiyar da ma'aboci sauti ya ji kuma ya bada amsar abinda wannan sauti ya kunsa wa wahabna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce kuma muka yi masa kyautayi daga gare mu muka sanya ya zamanto dan uwansa haruna ya zamanto annabi ne ya zamanto a tare da shi kuma wannan ya zamanto bayan Allah madaukakin sarki ya nufaci annabi Musa alaihi salatu wasalam da roƙon Allah ya masa arzikin waziri daga cikin ‘yan uwansa inda ya ce waje alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kai nusabbihaka kaseera wa nazkuraka kaseera innaka kunta bina basira sai Allah ya ce me qala qad utita su'laka ya Musa abinda ka roƙa din nan an baka abinda ka nema a gurin Allah madaukakin sarki an biya maka buƙatarka can ya ce wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun ya roƙa Allah ga dan uwana Haruna ya fi ni fasahar harshe ya fi ni iya bayani ya fi ni fada a fahimta Allah ka aiko shi shi ma ya zamanto ni tare da ni a cikin wannan nauyi da ka dora muku wannan sako da zan isar mawa wannan al'umma ta banu Isra'il da Allah ya aiko su zuwa gare shi sai Allah ya ce qala sana shuddu abudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yaslina ilaykuma bi ayatina antuma wa man taba'akum al-ghalibun to a daidai wannan gaba dole mu kokari mu tattare maganar mu tsaya a nan gobe idan Allah madaukakin sarki ya ara man rai da lafiya sai mu dora gaje waɗanne darussa za mu fita da shi a waɗannan gaɓoɓi taƙaitattu da Allah maɗaukakin sarki ya bayar game da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai kuma mu shiga zuwa ga Mr. annabi Ismail alaihi salatu wassalam da abin da take kunce da shi ko in ce ambaton annabi Ismail da sauran annabawa da za mu ji a cikin wannan sura mai albarka surat Maryam ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ne kowa mu komai abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya baki ɗaya da ni da ku a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko raunin fahimta ko tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa tawa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh